وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام الأورا كان درسمنا تفسير القرآن من جرما أتشكين سورة الأعراف ساتن ليوتي من كان كرشن آية سبعين دهول كرا da annabi salihu alaihi salatu wasalam ya yi wa mutanensa samudawa kan kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta. Wa ila samuda a kafin saliha, ƙala ya ƙaumi ibudullaha malakun min ilahin gairu. Allah ya ce zuwa ga samudawa, mun tura musu ɗan'uwansu annabi salihu alaihi salatu wasalam. Ya ce musu ku bauta ma Allah. ku kadaita Allah da bauta ba ku da wani abin bauta da gaskiya koma bayansa Allah shi ya kagi halittarku huwa an sha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha yace Allah shi ya kagi halittarku daga ƙasa shine ya sanya ku a bayan ƙasa ku zama masu rayata fastaghfiruhu yace ku nemi gafaran Allah kan abin da kuka yi mai muni na kafirci da shirka sun matubu ilaihi sannan ku tuba ma Allah inna rabbi karibun mujib yace ubangiji na yana kusa kuma mai amsa addu'a ne mai amsa tubar wanda ya tuba ne suka ja daga suka nemi aya ya zo musu da wata mu'jiza qalu innama anta minal musahharin fa'ati bi ayatin in kunta minas sadiqin suka ce ka zo mana da wata aya wata mu'ujiza mun yi bayani suka nemi annabi salihu alaihi salatu wassalam ya fitar musu da raƙuma daga wani bakin dutse Allah ya ce inna mursilun naqati da mu fitar da raƙuma fitnatan lahum Allah ya ce amma za ta zama jarrabawa gare su fartaqibuhum wastabir Allah ya ce ka zura ido kaga abin da zai faru kai hakuri ka jure duk wani kalubale da zai taso bayan raƙuma Allah ya bayyanar da raƙuma ya fitar da raƙuma ya sa musu sharaɗi wannan raƙuma za a raba shan ruwansu da suke amfani da shi ruwan shansu gida biyu laha shirbun walakum shirbu yaumin ma'alu akwai rananta da za ta sha akwai ranan da za ku sha wala ta masuha bisu'in kar ku shafe ta kar ku taɓa ta da wani cutarwa fa ya akuza kuma azabun alim azaba mai raɗaɗi sai ya kama ku sai ya afko muku wannan shine jawaban annabi salihu alaihi salatu wassalam mun karanta a cikin suratu shu'ara yace musu atuturakuna fi ma hakuna aminin yace yanzu rayuwar da kuke yi anan yace ji kuke yi haka zai dore tutur a cikin aminci haka zai dore tutur ba matsala yace yanzu haka kuke ji fi jannatin wa uyun cikin waɗannan gonaki da maremari wa zuru'in da shuke-shuke wa naqlin tal'uha habin da da tausasan ƴaƴan dabine yace yanzu a tsammanin ku haka da ku ci gaba da rayuwa yace musu fattakullaha wa atiyu kullum ka dinga daukar kissa a qur'ani in ka ji wallahi izna ne da wa'azi ake maka laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab Allah ce duk kisoshin da muke baku a cikin alqur'ani Allah ya ce wa'azuzzuka ne ibra ne ababan daukan izna ne li ulil albab ga masu hankali yanzu sun wuce ko ba su wuce ba ka duba ayoyin gashi nan annabi annabi hudu alaihi salatu wasalam annabi salihu kamar yau yake magana da su yau shekara dubu nawa da wuce wasu duka waɗannan abubuwa izna ne darasi ne to bayan duk ya gaya musu abin da zai gaya musu to yanzu kuma gashi za su yi martini muka ce dama haka sunnar da'awa take kar ka taba jin zafi kayi magana an yi magana wato ka faɗa a faɗa ta nan ake fahimtar shirya. Mala bakar Mahmud Gumi, Allah ya ji kansa, ya ce duk inda ka ga ana magana shuru ya ce to ra'ayin wani ake bi. Idan kuka faɗa, to su masu faɗa, in ka faɗa, shi ma ya faɗa. Allah ya ma mutane baiwa na su kuma yadda za su dinga fahimtar zantuttukanku. saboda karka taba jin zafi wai don wani yayi martani a haka ake yi ya kware ka in bai yi martani ba duk annabawan nan ai mun ji yadda annabi nuhu yayi idan ya fada su fada in ya fada su fada in ya fada su fada annabi hud da yazo nashi ce mi suke suka ce mishi jadalta na fa aksarta jidalana jidalin yayi yawa hudu jama'a muna fahimta mun ba da misalin fir'auna kasan shi zakaran gwajin dafi ne wajen kin gaskiya da kin Allah shi yasa ko cutar da banzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi sai ce rahimallahu Musa yakan ce Allah ya ji kan annabi Musa faqad udhiya bi akthar min hadha fa sabara yace an cutar da shi sama da wannan abun da aka mun din yayi hakuri ba mun karanta satin da ya wuce ba da annabi Musa ya je mishi wa'azi Allah ne ya umarci annabi Musa fa'ati ya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin an arsil ma'ana bani isra'il fa'ati ya fir'auna faqula inna alqur'ani babban kundi rabbil alamin ana arsil ma'ana bani isra'il sai fir'auna ya ce kana alam nu rabbika fina walidan ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها اذا وانا من الضالين قال فعلتها إذا وأنا من كأي القرآن من قولي والله الضالين ففررت منكم لما كفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين
فأتي يا فرعون الله يتي كجي نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل فأتي يا فرعون الله يتي كجي وفرعون فقولا da kai da dan uwanka annabi harun ku ce mishi inna rasulu rabbil alamin mu dinnan manzanni ne daga ubangijin talibi an arsil ma'ana bani isra'il ku yi imani kuma ku sake banu isra'ila tare da mu ku daina azabtar da su kala sai fir'auna ya ce mishi alam nurabbika fina walida ba mu ne muka rene ka tun kana jariri ba kasan ai lokacin da aka haifi annabi musa ba Allah ya yi wahayi na ilhama wa mahaifiyarsa ta sashi a kogi ba ba ya je hannun fir'auna ba to yanzu gori ya taso ɗan saddam kaji ko? saboda ka yau gobe ko jibi za ka yi wata magana wadda ke da falala a kanka a hanyar martanin sai ma gorin wani abu da ya taɓa maka haka alkur'ani ya nuna mana alamnu rabbika fina walidan ba mu rene ka kana jariri a hannunmu ba wala bista fina min umurka sinin ka ɗebe shekara da shekaru a hannunmu mu muke kula da kai ba gori ba kenan wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta kuma ka aikata wancan danyen aikin da ka aikatan wa anta min alkafirin kana kana mai mana butulci ba ya je raba fada ya buki wani bakib da ya fadi ya mutu ba muka ce wannan kuma ka tuna in ma kana da wani laifi a baya to shi ma za a taso da shi duk ƙur'ani ya yi bayanin wannan dalla wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta ka aikata ɗanya ɗanyen aikin da ka aikata wa an ta minal kafirin kana mai mana butulci bari ku ji martanin annabi musa kala sai ce fa'altu ha idan wa ana mina dalilin ya ce wannan abin da ka ce na aikata na aikata amma a lokacin ba shirya a hannu ba shi kenan ba idan da a bayan gari yake kwana to a lokacin bai gane shirya bai san girman Allah ba ne fafarartu minkum ya ce lokacin da na yi wannan abun da ka ce nayin sai na gudu lammakiftukun da na ji tsoron karku farbi ne fa wahaba li rabbi hukuman waje alani minal mursalin to yanzu Allah ya shiryar da ni ba magana ya kare ba kuma ya sanya ni a cikin manzanni ba ya kare ba ya kare in da mashayin giya ne to yanzu ya tuba ya sha giyan ne a lokacin bai san girman Allah ba kuma in ya sha giya Allah bai shirye shi ba to nan qur'ani na gaya maka yadda abubuwan suke a sunnar mabarnata sai yace wa tilka ni'matun tamunnuha alayya yace yanzu waɗancan ni'imomin ne kuke goranta mini kaga ai ya yarda an mishi an kula da shi to karka yarda wai don wani mai gidanka ne a a kai yaron wane ne ya zo da barna ka bi kar don ya kai ka makka ya saya maka mota ya nema maka aiki wannan ya zama dalilin da za ka bi shi a kan barna ya maka iya ma kai kuma karka yi butulci ka ce yi ba annabi musa ya ce wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani isra'il to dan kamun wannan sai ka bautar da ƴan uwana banu isra'il jama'a mun fahimta to ka bi alqur'ani duk inda kaga maganan fir'auna da annabi musa zaka ga one one suke da ya zaburo qala fir'aun wa ma rabbul alamin yace wa annabi musa wai ne ubangijin talikai da kace mu bi shi qala rabbus samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqinin kun ji dade ko fir'auna sai yace qala liman hawlahu ala tastami'un قال لمن حوله ألا تستمعون qala rabbukum wa rabbu abaikum al awwalin ورب آبائكم sai fir'auna ya sake cewa inna rasul qala inna rasulakum alladhi ursila ilaykum lamajnun الذي أرسل إليكم لمجنون qala rabbul mashriqi wal maghribi wama bainahuma in kuntum ta'qilun وما بين haka ake yi
إن كنتم تعقلون
kala fir'auni yace wa ma rabbul alamin yace wa annabi musa wane ne Allah ubangijin talikai ba za a tattauna ba kala sai yace rabbus samawati wal ardi wa ma bainakuma in kuntum muqinin ubangijin samai da kasai da abin da ke tsakanin su in kuna cikin masu yaqini mana inda kuna da yaqini har yau duniya ba wani kamfanin da yace shi ya taba zuba kasa yayin lebur dinta da ake rayuwa ba wata ƙasa da ta taɓa da'awar ita ta shirya wa duniya ƙasan da suke rayuwa a kai ko ruwan da suke gudanar da rayuwarsu a kai. Ƙala, Rabbus samawati wal ardi wa ma baina kuma in kuntum muqinin. Kala liman hawlahu ala tastami'un sai Fir'auna ya ce mutanen da suke tare shi kun ji manzon kun ko? Irin wautar wannan. Ai haka Allah ya faɗa fasta kaffa qaumahu fa afaqu. wautar da hankalin mutane kala sai ce mishi rabbukum wa rabbu abaikum al-awwali yace mishi yalla boy ina nufin ubangijinku ubangijin ubanninku na farko ai ba babanka ne yayi ka ba to wanda yayi ka nake nufi kala sai yace inna rasulukum inna rasulakum alladhi ursila ilaykum lamajnun yace wa mutanansa wannan manzon kun fa da aka aika muku mahaukaci ne kada sai ce mishi rabbul mashriqi wal magharibi wama bainakuma in kuntum ta'qilun yace yalla ba ina magana fa ubangijin mahudar rana da mafadarta in kuna da hankali ba za ku gane ba ba shi kenan ba haka tsarin yake da barna da shirya da bata kullum haka suke in wannan yayi wannan yayi to yanzu mutanen annabi salihu za su mai da martani shi yasa duk wanda ya zo a harkar da'awa ya zama yana amfani da jahilcin mutane ko wautan mutane yana jefa musu fitina a cikin addininsu Allah zai ankarar da su kar wannan ya dame ka akwai alladhina yattabi'u ko huwa alladhi an huwa alladhi anzala alaykum ayatun mukamatun hunna ummul kitab wa ukar mu mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zaygun الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه في منه قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله to shi mabarnaci kullum abin da yake tunani me zai farauci hankalin wanda bayi da ilimi sai mutum ya zo ya ce wannan hadisin ya taɓa mutuncin annabi alright malam ka kalli al'imamu malik yaya hadisin da zai taɓa mutuncin annabi zai wuce ta gaban al'imamu malik ya bashi bai yi magana a kai ba yaya hadisin da zai taɓa mutuncin annabi zai wuce imamul bukari ya wuce muslim duka su bi hadisin nan a hadisin su ba su gano wannan hadisin ya taɓa mutuncin annabi ba wani ya zo ya saka a gaba ya ce ma hadisin ya taɓa mutuncin annabi kaga ai yari baci rashin sanin kai ka dubi shekara ɗari nawa shekara dubu da wani abu daga wancan da wancan duk generation da hadisin nan ya wuce a rasa wadda ya yi a takin ɗinsa sai yau wani ya zo ya ce maka ya taɓa janabin annabi to yana amfani ne da rashin iliminka amma ƙarya ne ƙarya ne yadda rayuwarsu ta ƙare a ka- a kare sunnar annabi a hidima wa hadisan annabi wani hadisin ya taɓa janibin annabi su bar shi ya wuce wallahi babu wannan gap ɗin jama mun fahimta so duka waɗannan abubuwa duka waɗannan abubuwa to amma duk wanda aka jefa mishi wannan fitinar zai zo ya gani zai Allah zai ganar da bayansa Allah zai shirya da bayansa domin zuciyar bayi a hannun Allah take duk dabaranka yanzu akwai wadda ya isa waɗannan mutane ka tara suka ce zaka musu wayo ba zai yiwu ba abinda kawai zai iya galaba a kansu wahayi idan abinda kake karantawan na Allah ne shine zai galaba akan mutum amma wallahi ba basirar ka ko wayonka ba domin dukkan masu sauraronka babu bawanka bayin Allah ne ba kuma wadda control ɗin hankalinsa da kwakwalwarsa yake hannunka mun fahimta? so idan muna karanta alkur'ani mu dinga tadabburi muna ɗaukan darussan da suke ciki da saƙonnin da suke cikin shi Allah ya sa mu dace to sai suka ce قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون qalal mala'ul ladhina istakbaru min qaumihi Allah ce sai manyan mutane daga cikin mutanen Annabi Salihu alaihi salatu wassalam wanda suka yi girman kai wajen karbar shari'a da Annabi Salihu alaihi salatu wassalam ya zo da ita qalal ladhina istakbaru Allah ce sai waɗanda ƙalal mala'ul ladina stakbaru sai manyan mutane waɗanda suka yi girman kai min ƙaunihi daga cikin mutanensa suka ce lillazina stud'ifu ga waɗanda aka raunanar to dama su ake ribata sai suka ce musu liman amana minhum ga waɗanda suka yi imani daga cikin waɗanda aka raunanar ɗin a ta'allamuna anna salihan mursalin min rabbi yanzu ku kuna sane ma'ana kun yadda salihu aikakke ne daga ubangijinsa kun ji abin da suka yi musu da suka lura akwai wadda suka yi imani da annabi salihu sai suka neme su su manyan suka ce musu a ta'allamuna anna salihan mursalin min rabbi yanzu kun gamsu kun yarda kun fahimta kun gane cewa salihu aikakke ne daga wajen Ubangijinsa, ƙalu inna bima ursila bihi mu'minun sai suka ce musu imudi abin da aka aiko shi da shi mun yi imani. Kalan lazina stakbaru sai waɗanda suka yi girman suka ce, inna billazi amantun bihi kafirun mu kuma duk abin da kuka yi imani da shi mun kafirce mishi. Ba mu da bukatan kaza da kaza da kaza duk abin da kuka yi imani kuka yadda mu ba mu yadda ba. ba mu yadda ba tamar ma sai da Allah ya faɗi sirrin ƙin bin annabi salifu da suka yi suka ce mutum ɗaya a cikinmu a ulkiya alaihi zikiru min bainina a ulkiya alaihi zikiru min bainina
suka ce yin salihu a zaɓe shi a tsakanin basharan wahidan na tabi'u ina idan lafi dalalin wasa'ur suka ce yanzu mutum ɗaya dukanmu nan da matsayinmu da ƙimarmu da darajarmu mu je muna bin salihu ina idan lafi dalalin wasa'ur suka ce lalle mun taɓe mun zan mahaukata idan mun bi salihu ba haka suka ma manzon Allah ba alayhi salatu wassalam shi ma abinda suka faɗa mishi ne falaula ulqiya alayhi
falaula ulqiya alayhi aswiratun min ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عزيم هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وقالوا سكتي لولا نزل هذا القرآن ميسا بأساس سوكر دوانا القرآن با على رجل من القريتين أزيم أكون وني متون أيا daga cikin waɗannan alƙaryu guda biyu me yasa ba za a dubi wani babban mutum a makka ko a fa'if a saukar mishi ba ina kun ji inda abun yake to haka na annabi salihu suka ce mutum ɗaya mu bi shi a ulkiya alaihi zikiru min bainina a saukar mai da wahayi a tsakaninmu inna idan lafi dalalin wasu suka ce ai mun bata mun haukace ba za su bi annabi salihu shi yasa zaka ji duk inda suka zo ya kauni ya kauni ya kauni ya kauni a suratu suratu hud yake ce musu karanta mana na suratu hud wa ila thamuda akahum salihah wa ila thamuda akahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi rahim inna rabbi qaribun
to can gaba suka ce kalu ya salihu kad kunta fina marjuwan qabla hada
qabla hada atanahana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana lafi shakkin mimma tad'una ilayhi murid
kalu ya salihu suka ce ya salihu kad kunta fina marjuwan qabla hada suka ce kai fa muna maka kyakkyawan fata kafin ka fara wannan wazi muna tunanin za ka zama mutum cikakke jagora waɗansu malamai suka ce kad kun tafi na marjuwan ƙwabla haza kunna narju an ta kuna sai gidan muna so a ce kai ne jagoranmu kai ne shugaba a tsakaninmu muna fatar ka zam kai ne shugaba a kanmu ka zo ka fara irin wannan faɗe-faɗen shi yasa da'awa da kwaɗayi baya yiwuwa baya yiwuwa ba zai yiwu ba eh ba zai yiwu ba ba ku ganin manzo Allah sallallahu alaihi lokacin da yazo ya fara ba abinda ba mai tayi ba idan kuɗi kake so a hada ma kuɗi idan duk makka ba mai dukiyarka idan mata kake bukata duk gidan da kake bukata ka zabi yar da kake so a aura maka matan da kake so idan me kake so idan me kake so karshe har aka zo matakin daukan mataki a kansa kad kunta fi na marjuwan qabla hada kace muna ma fatar zama wani abu a cikin mu kafin ka fara wannan eh to amma yanzu ka dakile damarka da kanka da kanka eh babu wani abu da Allah ya ma bayi na rahama kamar shirya kamar shirya ba a zaben komai akan shirya ba a zaben uwa da uba akan shirya ba a zaben komai akan shirya shi kuma Allah ya jajan layi akan shirka ya jajan layi akan shirka duk abin da ke tsakaninka da shi wallahi in ka shiga haƙƙinsa ya ce wallahi bai zai barka ba duk maganan da ake shi ne karka wuce wannan iyaka karka wuce wannan iyaka in ka shiga cikin hakkinsa ko ka jawo wani kasa a hakkinsa wallahi ka mutu akan wannan baka tuba ba wallahi bai zai barka innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna Allah ce duk wanda yayi shirka ya mutu yana shirka Allah ya ce na haramta mai shiga aljanna haramun ne ya shiga aljanna ba wai bai zai shiga aljanna ka duba matsayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace walau asharakta haka ne ko
zalika na'am walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika ilayka wa ila alladhina min qablika la in asharakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin ai Allah ya san manzansa ba zai mai shirka ba amma yace mishi la in asharakta idan har kai shirka la ya haɓaɓanna amaluka Allah ce duk abin da ka yi ba na so ya ɓaci wala ta kunan na minal kasirin malar layin da aka ja a wannan gun akwai wadda zai tsallake? da ya jero manzanninsa sai ya ce walau ashiraku inda ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون duka jika-jikan manzannin ya jero sai ce walau ashiraku inda za su yi shirka ka gane matsalar shirka wallahi jallayi ne walau ashiraku duka manzannin da Allah ya jero ya ce wallahi da za su yi shirka la habita anhum ma kanu ya'malun duk abin da suka yi da ya lalace in ana magana akan tauhidi ana magana akan haƙƙin Allah magana ake ta tsira na har abada kuma babu wadda yake so a mai tarayya Allah ai ya juyar da abun kan bayi yace daraba lakum masalan min anfusikum ضرب لكم مثلا من yana da girma أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأن- fa'antum fihi sawa فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون misalin shirka Allah ya juyo da shi kanmu Allah ya ce daraba lakum masalan min anfusikum Allah ya buga muku misali Allah ya ce kuma akan ku halakum mimma malakat aymanukum min shuraka'a fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa Allah ya ce shin akwai daga cikin abin da damar ku ta mallaka ku yanginku bayinku yaran gidanku hallakun mimma malakat aimanukum min shuraka'a fi ma razaqnakum shin akwai cikin abin da damar ku ta mallaka na ku yanginku bayinku yaran gidanku shuraka'a wadda kuka yadda ku yi tarayya da su fi ma razaqnakum akan abin da muka azurta ku fa antum fihi sawa kuma ku zama daya akai Allah ya ce ku kun yadda bawa ne yaron gida ne Allah ya ce wa ya yarda a cikin ku yaron gidan ya daidaita da shi akan abin da na azurta shi yadda za ka shiga shagon ka ɗebi abin da kake so na kuɗi don bukatanka shi ma bawan ko yaron gidan ya je ya ɗiba idan ka ɗauki motar ka kai tafiya ka dawo shi ma in yana bukata ya ɗauka abin da yake kake so ka ɗauka cikin account ɗinka shi ma abin da yake so zai ɗauka idan kana da mata biyu ko uku yau kana wannan ɗakin shi yana wannan ɗakin Allah ya ce a cikin kuwa ya yarda akwai babu babu Allah ce to me yasa ku ba ku yadda ba ni kuma ku mu zalunci kenan mutum ne yana waya da wacce yake nema sai ya ji ta busy yana kira in ya shiga sai ya ce mata da wa kike magana da wa kike magana ya yi ƙoƙari saboda wayan da ya ji tana yi ya taɓa shi. Idan ta ga mijinta yana dogon waya ta yi ta saɗaɗe tana so ta gane da wace ce saboda ba ta so a yi tarayya da ita a kansa don me ke za ki haɗa Allah da wani. Abinda ba ki so? Abinda ba ka so? Mutum ya ɗan buɗe shagonsa yana harkokinsa wani na zuwa gefensa in ya buɗe irin wannan sai ka ga abin yana taɓa shi Allah ce yasa da ku mun abin da ba kwa so abin da zafi kuma akwai wani wadda yake da hurumi ya shiga hakkin Allah babu duk kusanci duk kusanci idan manzo ne idan annabi ne idan salihi ne in wani wali ne akwai iyakarsa kowa a gidansa yana da hakkokinsa kana son ɗanka za ka iya komai a kansa duk abin da ka mallaka zai iya tafiya a kansa amma ba zai zo gadonka ya kwanta da kake kwanciya ba haka ne man sigir ba zai zo kan gadonka ya kwanta ba saboda wannan wani keɓantaccen abu ne naka idan ya ɗauki cokalinka mahaifiyarsa ya ta ce kawo nan wannan cokalin dadi ne ashe a gidan ma to wani sai ta to wannan dan ba naka bane kana da kani cikin umman ka uwa ɗaya uba ɗaya amma dai matarka matarka ce ba matarku bace amma jama'a muna fahimta kowa yana da wannan shi yasa Allah ya ce to waye yarda su haɗu da wani kuɗinka kuɗinka ne sai dai ka ji ayoyi suna cewa liyumfi zu sa'atin min sa'atihi ka rike iyalinka ka taimake ta sai a ce kudinka kudinku ne haka ne dinarun an faktahu ala ahli dinarinka da ka ciyar ka taimaka ka kashe ma iyalanka sai a ce to kudinka da ka kashe amma in dai naku ne to ai babu rabon gado in ka mutu kawai ba ya ci gaba da amfani da kayanta ba kowa yana da abun da yake nashi ne Allah mana da abun da yake nashi ne matsalar shi ne nashin karkara ba musu da wani iya maganar kenan iya maganar kenan yanzu muka karanta aya a cikin suratun shu'ara da annabi Musa yake cewa fafarartu minkum lamma kiftukum sai na gudu daga gare ku da na ji tsoronku ashe da ake cewa wa kafuni Allah ce ku ji tsoro na mun fahimta ashe akwai tsoron abin da akan iya ji wannan na abin da zai cutar da kai akwai tsoron da Allah kadai ake jin wannan tsoron sa haka ne ko ba haka ba haka ne saboda haka akwai abun da wannan hurumi ne na Allah to duk lokacin da ka sa wani a cikin wannan haƙƙin wallahi halaka ce ta har abada in mutum ya mutu akai ya taɓe ya zama halakakki jama'a mun fahimta to sai suka ce mu kuma duk abin da kuka yi imani da shi mu kuma mun kafirce mishi to kamar yadda muka ambata a satin da ya wuce akwai waɗansu mutane guda tara waɗansu miyagu cikin mutanen annabi sali aikinsu ɓarna aikinsu ɓarna aikinsu ɓarna to yi suka je suka zauna suka yi miti suka ce fa abin da ya kamata a kashe salihu a haɗa shi da iyalinsa a kashe shi in ba haka ba abubuwa ba da su yi ba to a sunnar Allah kuma duk lokacin da kaga ɗaukan mataki akan gaskiya na tsananta to kuma gaskiyar abin da ke daɗa fito da ita ke wa kana fil madinati tis'atu rahatin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun kalu suka ce ta kasamu billahi ai ta halafu lanu bayyitan na huwa ahalahu ai lanakatulan na huwa ahalahu suka ce kowa ya zo ya sa hannu a yi rantsuwa a yi rantsuwa da a haɗu aje a kashe salihu da iyalansa sun malana ƙulan na liwaliyi sannan sai mu ce mawaliyansa wadda za su bi jininsa ma shahidna mahalika ahali ai ba mu halarci mutuwar iyalinsa ba abubuwan da suka faru ba ma gari kawai kwatsam sai muka ji labarin annabi salihu ya mutu an kashe shi irinsu ne da ka ga har shinkafa da su kawo lanubayyitannahu wa ahlahu mu kashe shi da iyalansa summa lanaqulanna liwalihi sai mu gaya ma waliyinsa wanda zai bi jininsa ma shahidina mahalika ahlihi mu ba mu san abin da ya faru da dan uwansa ba kwatsam sai muka ji labari wa inna lasadiqun kuma gaskiya ne abin da muka wa makaru makaran wa makarna makar Allah ce sun shirya makirci mai muni Allah ce sai muka tarwatsa wannan makircinsa wahum la yashurun Allah ce basu ankara ba fatilka buyutuhum kawiyatun bima zalamu Allah ce ganin gidajen su empty an yi waga waga da su an halakar da su saboda zaluncin su to matakin farko sai suka ce aje a kashe raƙumar salihun tukunna a kashe raƙumar raƙuma an ce raƙumar Allah kai tun da aka ce raƙumar Allah ka san taɓa ta ai ba wasa raƙumar Allah to Allah sai ya ce a nan fa'aƙarun naƙa wa a tau an amri rabbihim
وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن من المرسلين نعم فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين
فعقروا الناقة الله ce sai suka soke rakumar annabi salih sun kashe ta sun kashe ta shi ne fanadau sahibahun فنادوا fata'aba fa'akara فعقروا فكيف كان عذابي ونذر Allah ya ce suka kira shi ƙiyansu e shi dama aikinsa irin wannan kashe-kashen fata'aba fa'akar ya ɗauki mashi ko abin suka ko tsara ya je ya cakira kumar annabi salim lokacin da ya taso shine izin ba'asa ashqaha lokacin da ya zaburo fa kala lahum rasulullahi naqatullahi wasuya annabi salihu yace musu a'a a'a ku kiyayi raƙumar Allah da mashayarta wajen sharruwanta fa kadzabuhu fa akaruha suka ƙaryata shi suka kashe ta aka soki raƙuma raƙuma ta yi katari ta yi katari ta yi katari ta yanki jiki ta faɗi raƙuma ta mutu ta mutu fa'akarun naƙa suka soke raƙumar wa'atau an amri rabbihim suka yi girman kai ma umarnin ubangiji wa ƙalu suka ce ya salihu ya kai salihu itina bi mata iduna ka zo mana da abin da kake alkawarta mana duk abin da kace zai same mu in ba mu yi imani ba duk abin da kake cewa zai same mu in mun taba raƙumar to muna jira mu ga abu. ba ya ce musu wala ta masu habi su in fa ya akuda kuma azabun a- a- alim ba a wani ku azabu yaumin azim ba suka ce fa'ati na bi mata iduna duk abin da zai faru ya faru suka ce mun kashe ta in kunta minal musallin in dai kana daga cikin manzanni to ina jin a suratu hud ne sai Allah ya ce ya ba su notice kwana uku فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير شكرا.
مكذوب fa aka ruha Allah ya ce suka kashe ta suka soke ta fa qala Allah ya ce musu tamatta'u fi darikum thalathata ayyam Allah ya ce ku je ku ji dadi wanda bai karasa iskancin sa bai karasa wanda bai karasa kafircin sa bai karasa Allah ya ce saura kwana uku zalika wa'adun ghairu makdhub Allah ya ce kuma alƙawari ne da ba ƙarya a cikin sa kwana uku saura muku kwana uku saura kwana uku sun kashe raƙuma Allah ya ce to saura kwana uku duk wanda akwai abin da ya rage na jin daɗin duniya Allah ya ce je ya karasa wanda yake da wani abu zai yi a duniya Allah ya ce je tamatta'u fi darikum thalathata ayyam kwana uku zalika wa'dun ghairu makdhub Allah ya ce alƙawari ne da ba ƙarya cikin sa Allah ya ce, fa'akazat humur rajifatu sai girgizan ƙasa ta afko musu. Asalin abin da ya faru tsawa ne, fa'akazat lazina zola musaihatu tsawa aka ma samudawa. Shi ne, wa minhum man akazat husaihatu da aka yi tsawon duka alƙaryar kawai sai ta ɗauka rigagagagagaga. tsawon waɗansu malamai suka ce sai da zuciyar kowa ta yanke daga jikinsa ta fada kokon cikinsa Allah ya ce fa asbahu fi darihim jathimin sai ga su sun waye gari a cikin gidajensu a gurfane duk su mutu daga alifun zuwa ya'un aka ɗauke su a to z gaba ɗayansu Allah ya ce hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikiza Allah ce ka sake jin duriyan wani a cikin su shine a suratul shamsi Allah ya ce fa kadzabuhu fa aqaruha fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha فدمدم عليهم ربهم بذنبهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها Allah ya ce da suka kashe raƙumar fadamdama alaihim rabbuhum ubangiji sai yayi nika a kansu ai fadamdama kan ba sai an fassara maka ba fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim saboda zunubansu fasawaha kuma ya daidaita ta a kansu wala yakhafu uqubaha Allah ya ce kuma Allah bai tsoron me zai biyo baya eh bai tsoron me zai biyo baya mahaifinka ya mutu ya mutu hakuri ya zama dole ko akwai abin da zai biyo baya abin da zai biyo baya. wala yakhafu uqubaha Allah ya ce fatawalla anhu annabi salihun sai ya juya kai ga barin mutane duka sun mutu duka sun mutu ga gawar wuce kenan sai ya juya wakana ya kaumi ya ce ya ku mutane na laqad ablaqtukum risalatu rabbi na isar muku da aikin ubangiji na Allah yana wasa da wani ne ya ce ku bari ku bari ya ce ku bari ku bari Allah bai wasa da kowa innahu laqaulun faslun wama huwa bil hazan ba wasa a maganan Allah ko mala'ika jibril Allah baya wasa da shi in yace ka bari kawai ka bari in yace ki bari kawai ki bari laqad ablaqtukum risalatu rabbi na isar muku da sakon ubangiji na wa nasatu lakum na muku nasiha walakin la tuhibbunan nasihin sai dai ba ku son masu nasiha ba ku so a gaya muku gaskiya wannan shine kissar annabi salihu alaihi salatu wassalam da samudawa mun ji yadda annabi nuhu alaihi salatu wassalam ta kaya tsakanin shi da mutanensa da hukuncin da Allah yi mun ji annabi hudu alaihi salatu wasalam da mutanensa da kuma hukuncin da Allah ya mun ji annabi salihu alaihi salatu wasalam salon da'awar duka salo ɗaya suka zo da shi to har mu ƙarasa waɗannan kisoshi haka da ku ji su abu na farko da ake taɓa ɗan adam da shi shine kaɗaita Allah da bauta dalilin da yasa Allah ya halicce ka shine don ka kaɗaita shi da bauta wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ce ba mu halicci aljanu da mutane ba sai don su kaɗaita mu da bauta wannan shi ne lamba ɗaya to duk manzon da aka aiko zuwa ga mutanensa abu na farko da yake fara kiransu zuwa gare shi shi ne su kaɗaita Allah da bauta ta kowace fiska kaɗaita Allah da bauta ka kiyayi haƙƙin Allah ka juyar da shi ga kanka ko ka juyar da shi zuwa ga wani Allah to duk wannan artabun da muka karanta an yi da waɗannan al'ummomi an yi ne da su a kan su kaɗaita Allah da bauta. Kuma duk wanda zai samu kansa a kan shirka ko a kan bidi'a, ai abin tausayi. Ai abin tausayi ne, mun karanta a tafsirin Suratul Gashiya, Amilatun Nasiba. bidi'a ga shekin wahala a cikinta in dai mutum ɗan bidi'a ne dole ka ganshi a gajiye dole ka ganshi a galabaice dole ka ganshi a galabaice haka ne Allah ya samu dace to sai mu kwana sati mai zuwa insha Allah za mu shiga kisar annabi lut alaihi salatu wassalam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk